أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وامتداد العظيم فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهفني لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالزفر من أن دي أكن yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kera mazajen musulunci da mazajen imani da mazajen ihsani din ma ya kera mazajen musuluncin nan a muhammadiyarsa sallallahu alaihi wasallam kalifofi kuma suka ɗauka har kuma aka ga kera irin ta ahmadiyarsa sallallahu alaihi wasallama sahabban khatimul tijani sannan ya kera mazajen musulunci nan a zacinsa a mukaminsa khilafarsa abin da ba a taɓa gani ba duk wani yabo ma da ake sai ka ga reshen wannan kira ne duk gaba da duk aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin abin da manzon Allah ya tsora sa akai tun kafin wannan constitution da aka sa duk gaba ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana daga cikin abin da yake cewa duk musulmin da ya ya bawa wani musulmin kaya saboda ba shi da kaya ya sa kana ganin mutum yana tafiya tsirara ba wai tsirara sai mutum ya tafi tsirara da aka sani ba a'a wani kayan da ya sa daga gani an san mukaminsa ya huce haka ko abinsa ya huce haka to kana da halin da za ka bashi to duk musulmin da ya tufatar da da musulmi kaya a bisa tsiraici Allah zai tufatar da shi kwararren kaya na aljanna koraye ado ne sosai korayen kaya na aljanna Allah zai tufatar da shi to to kaga yanzu kasan musulmi ashe ba za a samu masu tafiya tsirara ba kenan ka gani ko kowane ɗan adam ma ka taimake shi to bare kuma musulmi dan uwanka dan hadara kuna hadara tare dan faila dan uwanka yana tafiya so kake ma a ce ya tafi tsirara kana dariya in kana gane ya taba mu ne ya taba to ha gani annabi sallallahu alaihi wasallam duk musulmin da ya ciyar da musulmi a bisa yunwa ba shi da shi ya ciyar da shi shi kuma Allah sai ya ciyar da shi ƴaƴan itatuwan aljanna to kaga yanzu manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya koya musu ko ba wannan tsari da aka sa yanzu ba za a samu musulmi mai yunwa ba kuma filan haka mutum in ya yanka dabinan nasu ya yanke sai ya ɗauko nonon dabina tutar dabino sai ya zo akwai inda ake ratayewa a masallaci ya rataye kan ma yana gidansa wani yana bukata ma bai san haka to su ma kuma masu ɗiban bayin Allah ne kowa zai ɗau abin da ya ishe shi abin da ya ishi ya shi abin mamaki ba wai wani nisan shekaru ba ba wai nisan shekaru ba shekara talatin da ta shige nan baya mutane ba san zarin ma fitar da kuɗi ba ko talatin da shige nan baya ba san da yaran da manyan duka baki daya yanzu wajen wajen 90 ko ko 89 ko wajen 90 shehu al-miskin radiyallahu ta'ala anhu ya taba bani ɗari hudu ɗari hudun nan ni ban san ma adadin wani ne ya kirga yace ai ɗari hudu ne irin yan kuɗin Nijeriya na wannan lokacin yan naira ashirin ne ya sa ya ban naira ziyara sa muka je da karambani sai neman waka da waka ma yanzu gaganta ma abun kawai libawan Allah Allahu akbar Allahu akbar ji daɗi ya tashi shiga gida ya ɗebo kuɗi zo tusan aljihu ya kawo irin kayan da yake sawa shakwara jamfa riga babban riga kaza kayan da aka kawo su duk unguwa tana kanshin kayan kuma da turaren almiskin daban ne wannan kowa ya san kanshin gidan da turarensa da kaza to muka zo da shi muka zo da su tsangaya makaranta wannan kuɗi ba musamman me ma'ana kashe kuɗi ba kuɗin nan kila wani mai dabara ne ya san kansu shi ya iya sanin da ya ce ai ɗari hudu ne haka aka buɗe wata akwati kawai aka ajiye kowa in yana so ya je ya zo ya buɗa ya ɗau abin da zai ɗauka ya je ya sai abin da zai ci ya kawo ragowa ya canji ya kawo ragowa ya zuba ba wani abu bane a sai rake a sai ɗan rogo a sai dankali da aka je kuɗin nan suka ƙare ya aka yi ma suka ƙare Allahu alam yanzu yaron yanzu ba shi ɗari ba shi dubu hudu ma aka gani ba da ɗan wayan mu ma ba wai kaza ka so haka za a ga da kwata kwata ma ko sannan waya akwai wani umar ya ce wai sannan waya ba ta shigo ba ko yanzu dan siyan kati ma dan in kana da inda kake cin abinci ma sai ka ta yawo da naira ɗari a aljihu ka yi kwanaki da ita to haka bayin Allah ka ga yanzu wancan da aka bashi gida aka bashi mata aka bashi gona aka ya ce biya gode a nuna ma kasuwa to su ma ba da mugunta suke yi ba ba ba iya kowa iya bukatarsa ya gama ya ajiye ana to in jama'a ta zama haka shikenan alheri biya faru alheri biya zai dan abu kaɗan ya ishi mutane da yawa ya ishi mutane da yawa Allah ya mayar da mu haka farka Allah Allah Shehu Bara radiyallahu anhu yana cewa da Allah ya min izinin karama tasarrufi da Allah ya min izinin tasarrufi da zuciya zan yi wa karama duk zuciya sai in sa zuciya duk ta zama lafiyayya mai alheri to Allah Allah ya ma wannan idan ma dai ladabin shehu ne radiyallahu yana daga karamar da shehu Allah ya yi masa gyara zuciyar mabiyansa su zama mutanen kirki wannan ko makiyinsu ya san su Allah ya yi wannan ko makiyinsa sai ka ba a rasa barago kaɗan Allah ya saka shi bala ya ce kwansa ba barago to to Allah mu taimaka mu zama kwanshe mu ba baragurbu ko abu to to kuma filan haka ne wani ko ɗari ga ma bai sani ba amma ya yi kicin kicin ya kawo hoton shehu kato ya sa a kofar gida ya kawo kaza kaza shine kaza shine ya buɗe wazifa ya buɗe kaza kaza ko karɓa ma bai ba bare ba a zancen mukaddamanci a zancen da za ka bi mukaddaman ka ka caje ka caje ka wallahi abin sai ba ka tsirka wai dan a gyara ne ba ana nufin bakin ciki ga kowa ba ko ana zagin kowa a dan dan ma wani ba zai gyara ba dan mu mu gyara mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah to haka annabi ya tarbiyantar da sahabbansa wa ayyu manzo Allah sallallahu alaihi ga musu duk mutum mutum musulmin da ya shayar da musulmi ruwa a bisa kishi ruwa to Allah zai shayar da shi giya ta ƙarshe ta aljanna sahiqun maktub giya ta ƙarshe wadda kulle take wani bai iya zuwa ma ba wai wannan ta korama mai gudu ba wannan ai gama gari ce kowa wannan maktumi ce wadda a kulle take wadda an an buɗe ta sai mulkin ya yi tsalle din akwai wannan ina ji wadda an buɗe ko an baka iya ba yanzu yanzu ya make ma ido ko wai ma'ana wani bai taɓa buɗe shi ba dan in aka buɗe shi ba zai taɓa kulluwa ba kuma ba zai kullu ba to irin wannan za a baka na aljanna naka ne rannan ka bude shi wani bai shawar wannan ba wannan kenan mazalla sallallahu alaihi yake cewa ku ji ku tsare kanku daga wuta ko da da rabin dabino ne walau bi shi kitamrati ko da da rabin dabino ne idan ma baka samu rabin dabino ba ai haka talauci da yayi talauci to kai magana mai daɗi magana mai daɗi ita ce kan sadaka kaga mutane ka koyi yin magana mai daɗi ka ce ai wani shi kullum magana sa ba daɗi ba ta yi ba ka dinga jeho mutane magana gatsan da faɗa da zagi in an ba a ce ai dai kai hakuri shi bai iya magana ba wani magana to me amfani wannan na ce to manzo Allah ya ce magana mai daɗi ma sadaka ce to wannan na aikace kenan haka Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaburar da sahabban nan nasa da al'ummarsa a bisa wato su kame a bisa roƙo in dai ba larura ta kai larura ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya buɗe wa kansa kofar roƙo ya buɗe wa kansa kofar wulakanci saboda ba abin ba zai ishe shi ba kullun da inda roƙo ne abin ba zai ishe shi ba amma wanda ba shi da shi kuma ga larura ta zo to ba laifi ya gaya ya sami iya na bukatarsa shi kenan an gaba ba abin ya zama sana'a ba annabi yana koya musu falalar sadaka da falalar wato yadda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya basu da haka su za a gansu ya sabu mun jahilu a gani ya amina ta'afu jahili ma bai da in bai sani sai ce mama wadata ne ai masu kuɗi ne saboda tsabar kamewa nan ko babu eh, tsabar kamewa ce da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu cewa roƙo kamar mutum yana karce naman fuskarsa ne duk mai roƙo a bisa ba larura ba ya wadata amma ya mai da abin sana'a ya mai da abin dan ya tara to roƙo kala kala ne akwai roƙo da hali akwai roƙo da kazo ka ce a bani kaza kaza yana da wadata da ya mai da abu roƙo zai zo wa Allah ranar tashin kiyama fuskarsa ba tsoka kwata kwata sai kwarangwan ai kusan kwarangon wannan kashi kwarangon an ga dama kwarangon mai fuska kashi ne kawai to an san wannan shi ne sai a ga yanzu wa'annan mutane ba su yi wannan abu ba sallallahu alaihi wasallam to wannan fa ba wanda ya buƙaci ba wanda dole ne ya buƙan ba haka ba zai halaka ko cuta za ta halaka iyalinsa ko shi kansa su ta ba laifi wannan to an koya wa mutane taimako ma wanda da an san wannan ma kafin ma ya ce wani abu shikenan an ta taimaka an ta taimaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan sannan yana kwaɗaitar da su kullum hadisai ba za ka kirga su da yake kwaɗaitar da su falalar yin ibada falalar ibadoji falalar nafuloli falalar farulloli falalar abubuwa na ibada duk ga su nan wa ta'attush wa tashawwu ila ila usul ila marzatillahi ko duk ibada kaka ce ai kai kai kamala ko kai yanzu tun da kai ma'arfa kai ai ibadodi wannan din na mahaji a ka ja kai kai ta iban ibada kana ta yi ba kai ma'arifa ba hijabi ne dan za ka yi wa Allah girman kai za ka yi wa Allah wani zaton banza ka za mahajubi ne da ɗan ibada kai ta zabga ibada ai dai yi salatu miliyan kaza biliyan kaza kaza kaza ya zo ya al'awala al'akir Allah ya samu sanin Allah ya gi ya gaba to zai wa Allah girman kai sai abu ma ya zama zancen asraru ne yanzu da asrarun ma na a jawo arziki ne ko ga sai abin ya zama jifa sai kaza kaza kaza kaza bai san kuma dumudubin sa ne ba zai ya jaje bai kansa ma duk bai sani ba duk gaba ke to ai haka ba to amma kuma idan mutum ya yi ma'arifa shehu radiyallahu yake cewa kuma ya dawo ya ɗau wannan ibadar ya fi ma mahajubin ma ibada yanzu kuma kamala ne irin ta annabi kenan ko mai annabi ake koyi da shi annabi shine kan ma'arifa sallallahu alaihi wa sallam ba za a iya ma ma'arifa ce ba waye yanzu dan ma'arifa zai je shiga kogon dutse ya bar gari ya shiga daji ya shiga kogon dutse ya yi ta bugawa Allah ne kawai mai tarbiyyarsa ba ba shehin kuza sai kaza kaza bai tsoron ko wani abu ya bashi tsoro ya faɗo daga kan dutsen nan ko abu ya dace Allah ya buɗa duk ɗan uwa a je a shiga kogon giran nan dai a ga inda annabi ya nasa sai a ga abun mamaki a duba a gani har faja'ahu al-haqu habbatakin ya zo masa waja'ahu al-malaku sannan mala'ika ya zo masa yau faja'ahu al-haqu ma bari wani mala'ika to duka baki daya kaga sallallahu alaihi wasallama amma duk da wannan Allah ya masa fatahan mubina Allah ya masa fatahan qariba Allah ya masa fatahi mutlaki amma duk da haka ibadar da yake ka je ta muridin da yazo yanzu sallallahu alaihi wasallam a aka tambaye dan da yake su abala akuna abdan shakura ai godiya ce ai godiya ce da haka shehu zani abul abbas yake cewa ni ni ibada almajirai na godiya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala godiya ce kawai tunda an kai mu to arifi ya ta dawo ya ta wannan ko yawwa to manzo Allah ya koya musu falalar ifada da ladanta da waye dan haka su a ibada Allah ya yadda Allah ya faɗe su haka ba wanda ma zai kamanta sai ta kaza محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بين تراهم ركعا سجدا إن دي الله كانسو تو إما دي ركوع إما سجدا in dai za ka ga sahabi to ka ruka'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan ubangijin su da yardan Allah in dai ba yaki ko ba za ka ga dai ibada ake ko karatu ake ko kaza kaza aikin su sallah da sai yawan zikiri aikin su sallah menen aikin su sallah karatu sai yawan zikiri da yawan nabiyu da shehu ba su ko gajiya to yanzu ruhanai ne ba wai jiki inda jiki ne kam dole ya gaji amma ruhanai ne Allah ya shigar da mu cikin su barka annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma annabi yana daure su da wahayin sama yana koya musu wahayin nan yana suna dada tambayarsa bayanan abubuwa yana musu bayanan abubuwa yana ta dada shigar da su cikin hadara karatukan wahayin suna ta abin nan da ya sauka a hadara suna ta karanta shi suna ta karanta shi sun yi imani da shi Allah ya buɗa musu sun kau da kansu da kome da yahudu suka da shi kome da nasarar duk wani tsima-tsima littafan da suka suka tara a duniya wannan da ya zo din nan ya ishe su kuma Allah ya ba su abin da duk babu a cikin wa'ancan ba dan imani ba abun ba zai yiwu ba duk gaba ki daya duk gaba ki daya Allah ya ba ku abu a hadaranku bari hadaran failan nan irin waɗannan abubuwa da sahibul failati ya ajiye zaukan wa naqalan min alhadarati da ba gajiya amma wani shashasha ya dinga kallon wani abu amma yana kira zuwa wani abu ya ajiye waɗannan aiki sun shige wannan yayin su yayin wa ai shashancin ya isa a tattabdinun allazi wa adne billazi huwa khairu to mu rike mu rike kwarai da gaske mu rike abubuwan nan da sahibul faizati ya ajiye su duk gaba daya mun gane su ba mu gane su mu rike albarka annabi sallallahu bare masu ikon hadda ai ta haddacewa ai ta haddacewa an ce duk abin da shehin ka ya faɗa ka gane ba gane ba haddace shi rike shi kana nan zaune Allah zai kawo wanda zai bayyana ma shi ko dama fatahi ne kana nan zaune wayan sai Allah ya yi ma sai Allah ya yi ma me ake nufi da ka ce da ashe karanta shi kawai nake ta yi amma ban fahimci me ma ake da kaga ashe kaza ka a cikin to kai yanzu ka gane to madalla duk gaba ki da to wayannan duk su ne magwaji wanda suka gwaggwada mana da abubuwa din nan to haka annabi yake ta karantar da su wannan wahayi da yake sauka su ma suna ta tambayarsa a ciki suna ta ya sanar da su abin da hakkinsu yake kai da abin da su kansu ma suka zamanto masu sanar da wani kuma shi kenan dama in mutum ya goya kuma shi kenan wa kullu unasin qarabu qaida fahalihim wa nahnu fakakna qaidahu ba wa shehu ibrahim ta duk mazaje daure ingarman su suke yi in kokance shi muke yi kama hanya je ka gyara duniya wallahi ba ba dan an tare yan faila din an tsare su ba an lalata abuwa wallahi duk da wannan bala'in da aka kai a duniya duk da ba a kai ba ko a kasar mu ma duk tare sun da aka yi kaman lalata duniya an yi musu yarfan an yi waye an tattare a a yanzu suna za a yi kaji abin da saudiya kanta tana gudu ta zuba ta gudu wai kuma mu yanzu za a ce za a ɗauka ko a ɗauka a yi da shi wannan abin da duk shehu ya kawo mana muje shine babban sunnan manzon Allah sallallahu in dai mutum tarihin manzon Allah zai karanta sallallahu alaihi wasallam in dai tarihin sahabba in dai hadisai in dai ku ayaje ka huyatu sufi ya gani shine duk babban sunna duk kaza kaza ba sunna saudiya ba sunna saudiya daban sunnan manzon Allah daban wata rana wata rana shehu ko a ce mama ce da shi idan mutum yana taimama a ƙa'idan mummuta malikiya to dole sai dai mai alwala ya man sallah to ko to irin wannan ta samu wata rana shehu da dan shehu alhaji shi ma taimama ce da shi taimama ce da shi to aka zo sallah yace in shiga in sallah na dage ce ai shi taimama ce da shi to nayi sai ce to na yadda ma kayi mun sallah ka shiga gaba na kayi mun sallah kamar yadda ni kuma sahabban shehu guda goma sun yadda mun na shiga gabansu na yi musu sallah su kuma kowannensu ya ce ya shiga gaban shehu ya yi wa shehu sallah shehu ya yadda masa ita mutum ɗaya ne ba gabansa na shiga amma na shiga gaban wanda ya masa sai dai ali sisa shi ba shiga gabansa ba amma na shiga gaban wanda ya sa ya masa sallah din nan duk gaba to a irin wannan to a irin wannan imam hasan radiyallahu anhu to irin wannan shehu ya tura shi ya masa sallah to da ya kawo gairu maradubi alaihim wala dhalin kafin ya zama lima daga bai wannan rayuwar shehu shehu yake yi wa wala dhali amin to ya dan tsakuro wata ayoyi sai tsakuro wata ayoyi daga cikin qur'ani irin wannan salloli da limamai suke yi a tsakuro can a tsakuro can kaza kaza yace assalamu alaikum sai shehu yace ab ni ma yau sunna saudiyan za a yi mun ni ma yau sunna saudiyan za a yi mun eh karanto kananan surori ga sunan ma wata aya ma ta fi wata karamar surar yawa duk gaba gida ba wannan ba a hana ba amma je ka ji abin da ibn kasir ya faɗa wannan bid'a ce da ta faru bayan manzo Allah a dinga tsakuro yan wa'ansu ayoyi a cikin Qur'ani da su za a dinga sallah wannan bid'a Saudiya ce ko sun jawo limaman ka gani in dai ba sallar tarawih sallar tarawih daban wannan ba farilla bace nafila ce ko sun jawo wata aya sai kaga an dace wai dai a nuna dai ba wai a sabawa shauran ahlus sunnati da suka ce kai sura za a dinga yi tun daga farko har ƙarshe lamarin annabi ma abu mamaki annabi ko suratul la'arafi ya jawo sai ya dire ta sai ya dire ta ko an mamaki a magaruba ma yanzu wannan liman ne ma zai jawo la'araf ana jawo su wa shamsu masu ana ganin ana jawo masu yawa to ice sunna saudiyan ni ma za ka yi mu to mun gode Allah in dai suna mazala ce da hadisa abin da ya yi da abin da ya tabbatar da abin da ya sa a jiga wannan yana dan a rubuce gode Allah kuma iya ƙarfinmu iya iliminmu iya mun iya karantawa iya ƙwaƙwalwarmu iya abu albarkar gausi din mun iya dan fahimta wani abu to to mu kula kwarai da gaske da waɗannan abubuwa da faila to annabi kuma shikenan waɗannan sahabbai duk kuma a tura su kuma su tafi sanarwa zuwa kama hannun mutane zuwa ga Allah ba dan bukata ba ba dan kaza kaza ba shehu sani awwa radiyallahu yana cewa ni tun ran da shehu ya min ijaza ban huta ba har yau har ran da ya faɗi magana kuma har rasuwarsa shehu jan dan shehu ladin ya tambaya bayan shekarar da ya min ijaza wata shekara ya dawo ce ina da ina ka je ka je Ghana ka je ka wallahi ban je kai ce oh na baka ijaza ne dan ka buɗe littafi kawai ka sata a bayan sa mu baba na sai shekara baya gida amma in ya dawo gai da shehu kai shehu ya ce je ga iyalinka ka zo ka koma kira zuwa ga Allah yace kuma tun da ya rasu mu haka muka shehu ta dan shehu har da huda irin da sai da rashin lafiyar nan ya same shi duk gaba gida ba wai ba wai yawon ta more ga yawon alheri ne amfanar da al'umman manzo Allah sallallahu ya da wannan alheri na shehu radiyallahu ta'ala anhu ya wani wajen ma da kudin kaza ka ya wani wajen ma da kaza wani kaza kaza kaza dan wa'en sun bata abu in abin alheri yana nan dan wani ya bata shi kallon wancan ba a yi in aka ce wai za a dinga kula da dan wani ya bata kaza ai sai a zubar da komai domin ba a bata ba ha ai ba komai ma sai a zubar kenan a'a to hana wadda da yanzu da wayewa ta zo yanzu ne za a gyara duk wannan arewar da shehu ya almajiran shehu suka bi ta kuma suka ga abin ya yi kyau ya yi Allah ya karɓi a wai yanzu duk wannan ya ci baya wani dabara za a kawo ina za a je duk da baki da haka kuma duk kasashen da suka hana irin wannan ci gaba ya shiga duk wanda su hana irin wannan shiga faila din da aka za kaza duk su Allah ya jarraba da irin wannan bala'an da ake fama da shi yanzu yaran nasu da sun san yaran duk za su zo su shiga irin wannan abubuwa da ake shiga da sun bari ma ko mai masu je duk duk su bari to mutum ya yi hatara kwarai da gaske ne hatara kwarai da gaske mu karantu mu kula mu koyi da shehu ko mai koyi da wanda ya koyi da shehu duk kamar yadda amfanin wayannan karatuka kenan amma ba wai dan mu ce ko mun iya ko dan an yi ko ko a ba wani ma ba iya ba dai amma wai dan mu dinga ji ko ma yi koyi da wani da wani abu to to wannan haka dan su tsaya su ma da kira zuwa ga Allah da bin wannan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da fahimta da kula ana ta tafiyar da su sairi ake ƙara tafiya ake ƙara tafiya ake ƙara tafiya ake inda tafiya ba ta da adadi da dan wani tafiya ce karama da tunan kure ta a yanzu ma aka fara kan ba mutum ya ce kai lamba yanzu ta fara me aka yi ba me aka yi wani shata ta magana ke ai ta kare ai kaza ka shine yanzu shehun ma ai zamanin shehun ya kare Allahu akbar ya zai da za ka kullar zamani ba za ka kullar zamani mutum gaga sai ya kan da ka gan shi ma ya kan kon kobare ya baro da kike Allah ya wallahi gaga ka tamma suratu huwa tamma ma'anahu ko a jikin ma uzu lisan ka tamma suratu ya haɗu da katamma suratuhu wa tamma ma'anahu ai duk wayannan karatukan magana ake faɗa ai magana ce ai katamma suratuhu wa tamma ma'anahu Allah ya Allah ya ban mu akan hanya Allah ya ban mu yan faila Allah ya ban mu kan hanya yan faila ya ba mu albarkan su ya shigar da mu ya shayar da mu da abin da ya shayar da na kosima barka annabi sallallahu alaihi wasallama to da wannan annabi sallallahu ya ɗaukaka himmar sahabbansa ya kera su kowanne ya zama kaman annabin da ya gashi na na shau balaraba ke gaike da in sha'a failarsa in shayar da wanda na so ko kowa ya ganni ya gan shi ko ana kowa ya ce haka zai ka sha failar shehu wani ya ce wai duk wanda ya ce wajen shehu ibrahim zai je wai ɓarawo ne to zama ɓarawa na satar shehu ibrahim shazan ya ce muridi ba zai zama muridi ba sai ya sa wandan shehu ya sa hular shehu ya sa rigar shehu ya sa alkyabbar shehu ya sa rawanin shehu ya sa babbar rigar shehu ya sa ya hau kujerar shehu ya rika sandar shehu yana zubo ilimi irin na shehu sai a zo imana wai ma'ana takalluki da takalluki ko da tahakkuki shikenan sai takalluki sai ka ɗabi'antu da shehu ibrahim din nan ka ɗabi'antu da shi aiki irin da kaga yadda tsofaffin yan failan suke ko mai ko motsi irin na shehu suke ko tafiya ina kun yi zama da shehu ya kuma gano malam komai na shehun aiki komai na shehun aiki kuma sannan ta haƙuƙi kai ta ma'arifa ita dan na cikin shehu ka shato ma ka faɗa abu ka gawo ka ce ai shi ne Venhas. Venhas. Shine. Haba mala. Ka saba zama da irin wa'annan malan ka zauna da ke kasassu mala. Allah ya rika. Za ka iya zama da ke kasassun nan ba. Kan mutum da yana rafi ya zo kan dutse kuma ya zauna. Sai ga magana su ba daɗi, aikin su ba daɗi, koman su ba daɗi, kaza kaza kaza. Wancan ko motsi za a yi sai zuciyarka ta ta yi taushi ta yi taushi ta yi taushi ko manka ya taushi lokacin da idan ka yake kuka kai baka san ma dalili ba kai baka san ma dalili ba kaza kana tuna su makara a ba hamiyatar jahiliya sai dai zama da shi ya sa kai yajin zuciya da fada iza Allah fi qalubihim alhamiyata hamiyata alja sai dai fada sai dai wani yayi harara wani yayi kaza wani yayi kaza wani ya ce kaza wani ka fada dai fada dai fada da an manta Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai sanar da kai Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba da kowa duk da kanmu muke dan duk dan wanda zai gyaru ya gyaru yana sani wanda zai bata ma ya bata yana sani ba wai a ce dan ba dan ba su haka annabi ya kera waɗannan sahaba kowa ka ganshi zaka ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam dai bayan annabi duk sahabin da yaje wani gari za a ce wanda yake sai ga sai na ma'azu bin jabal a masallacin a masallacin dimishka yake na ganshi mai haddan hakora mai kaza kowanne in ana zuwa da kuma bayan annabi sai ga kuma annabin ne wannan kawai ba ba wani abu sallallahu alaihi wasallam to haka manzo Allah sallallahu ya tsaga himmarsu da baiwan da Allah ya musu kowanne ya goge zuciyarsa kuma dan wani sabo ko dan wani kankace zai iya hana wannan tiyatar da shehu ne suka ya zama banza shi ya je ya ji kunya ita kokari dai Allah zai gyara Allah zai gyara shi ya tafi ya je ya ji kunya ita kokari dai Allah zai gyara Allah zai amma kera waɗannan kalifofin na manzon Allah wannan kila ta manzon Allah ta fi karfin kila iblis ƙarya yake shi dai zai ji kunya to mazalla ya sallallahu alaihi wasallama ya cika su da abin da suka zama kololuwar daraja kololuwar cancanta kololuwar matsayi kololuwan abin da za a yi koyi da shi a duk zamuna ma aka ga ba a taba zamani irin na sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam cikin kamar su da kaza haka zamanin kalibofin manzon Allah din na fari hasan lil kulli dama ba a taba ganin irin sahabban nasu ba haka zaka gani duk baki daya in dai bayan annabawa radiyallahu da haka abdullahi bin mas'ud kaga fa abdullahi bin mas'ud sunan shi ma kansa sahabin manzon Allah ne na farko farko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta duk mai son ya dauki qur'ani danye to ya dauki a wajen abdullahi bin mas'ud duk mai sai kaza yana cewa kun banna amma kun sa zai dubi ni sabitin ya zama shine zai rubuta qur'ani tun zai dubi sabit da kansa da kitso amma ni na haddace sura saba'in ta qur'ani duk gabaki daya to gaba irin wannan kuma kowane sahabi yana cewa ko dai mu akwai dan wani abu tsakaninmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma mun san dai Abdullahi bin Mas'ud gangariya ne a wajen manzo Allah ba shi da wani abu da yake tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallama to amma Abdullahi bin Mas'ud kaji abin da yake faɗa Abdullahi bin Mas'ud yana cewa duk wanda zai yi sunna zai koyi man kana mustannan ko duk wanda zai yi koyi to falyasan biman kadma ta to ya koyi da waɗanda suka mutu yana nufin na sahabban manzon Allah a zamanin da ya faɗi wannan magana ya koyi da waɗanda suka mutu na sahabban manzon Allah fa innal hayya la tu'minu alayhi alfitna dan raye ba a amincewa ko wata fitina ta zo ta shiga bare zamanin nukan fitina amma wanda ya mutu a lafiya cikin faila cikin kunshewu cikin amanan nan da ya ɗauka ya isar da ya kyauto ai koyi da wayannan koyi da mazajen faila din nan na farko da muke jin tarihin su mun gode Allah yanda shehun ba shi da kiwi kiwiya haka su ma ba su da kiwiya kowa ya rubuta abin da Allah ya ganin masa idan larabcin kake son shi je ka ka dau mimiya mirwakul ushaki littafin gaba daya ko me na faila shehu manjani ya faɗa ma gashi nan ko ka zo ka ga irin shehu manjani ko ka zo ka tarar kowa ma ya har ya kama ka shi ne gashi nan ya rubuta ma abin da ya gani da kai ka ajiye wannan ai ya faɗa ne yana jarraba shi da ma ai jarraba muke so da za a kan jarraba in aka ce an fita daga jarraba ai an lalace kenan lalacewa kenan ma sahabban ma kansu masu zuri ake ce shi ne a tubinu kama menene kama amana sufa anuminu anuminu kama amana yanzu ma irin wannan wawayen irin imanin sahabban manzo Allah yake nufi ba kaga haka ake ce musu a zamanin Qur'ani ya gaya mana yanda ake gaya musu anuminu kama amana sufaha to kai ma iko manzo Allah yace na shiga aljanna na ganta duk wawaye ne a cikin ta gaba daya wallahi da hadisi ne duk wawaye ne masu kafika ta duk wawaye ne ma suka shiga ta to ba fa wauta ta ta hauka wanda ba a san kai wauta na na Allah na alheri na alheri wanda makiyin alheri zai ce ma wawa wannan sa ai ce ake da sahabban yan failan na farko ce musu ake mahaukata har akwai wasiƙar da shehu ya rubuta shi ma ya faɗi irin abin da abul hasan shazali shi ma ya faɗa yace shehu ya rubuta yace daga ibrahim shekh almajani na kosi daga ibrahim shehu mahaukatan kosi duka baki duka baki da to suluki da abu daban wannan amma shi wai ko in dai kana bin Allah komai sulukin ka sunan ka mahaukaci dan haka ba annabin da ba a ce man mahaukaci ba duk kamalan nan ta annabawa da sulukin nan na da kaza irin wannan muke ne ba mutum ya zo ya ta iko iko da tsalle-tsalle ya ce wannan ake nufi ba a'a duk mu dinga gane karatu yauwa duk mu dinga gane karatu ba gani to abdullahi bin ce duk wanda zai yi koyi ya koyi da sahabban annabi da suka rasu shi ma shi ma fa a zamanin sa yake faɗa haka to bare irin ma irin wannan zamanin ma faɗa haka ko in kuma da hausa yake san jiya yake da goran faila na duk abin da za a faɗa goran faila ya faɗa mu ɗauka duk ta ƴan faila ce duk gaba ki ɗaya ba ta wa'insu ɓangare ce ba a ta ƴan faila ce duk gaba ki ɗaya duk ƴan faila su ɗauka kai ko kana karanta abubuwan larabcin to ka ɗau goran faila ka dinga karantawa ka ji abubuwan da ya faɗa wallahi da ana ɗaukan goran faila ɗin ana karanta da duk wa'insu abubuwan manyan ba su ba mu ma ƙananan da ba mu ba muridan da shehun nan duk da an gyaru duk gaba ki ɗaya to bare kuma ga duk na larabcin duk gaba ke ga kashifal ilbas duk abin da shehu ya faɗa duk wani abu shehu ya ce duk wanda ya kula zai ga shehu tijani ne ya rubuta shi da hannunsa da kashifal ilbas duk gaba ke shehu ya addu'a Allah ya riki ɗariƙa da ƴan ɗariƙa da kashifal ilbas ɗin nan an haka ji wani littafi ma yanzu ake so a bugo mana wai a rarraba mana wani littafi ma duk ake so a bugo a rarraba mana kawai duk mu ban kayo kuma wajen shehu suka yi da ake so a miƙa mu duk mu ban sahibul fayas shi mai cewa shahidul lakum fataha mubinan bi malam wa inni ala sheka tijaniya kasimu an tallazi kasirta kasamil farsa na ga shehu tijani zobe ne kai ko kai ne adan zoban nan wannan dutsen kan zoban to suka yi rujan jewa ɗaka wai za a wai duk abin tsayo bai tubai a koma wajen suka yi rujan kuma shi ma hasadi ba hasada yadda kenan ta nuna ma mara kyau shine mai kyau mai kyau shine mara kyau da basira da ido duk ɗaya suke yanzu komai girman ido komai gurugurunsa da ƴar da ƴan da ƴar ciyawa ta ta je ka faɗa ciki sai a hargitse sai ka zama ba ka gani to haka basira ka take da kaɗan shigar da bare hasada ita ce babban bala'i ita ta koro iblis ita ta jawo duk ita aka fara sabawa Allah da ita akan ƙasa hasada duk gaba ki da to wani kuma a kwaɗayi shi kuma to wayannan dai ban ga wani abu bane wajen kwaɗayi shi ma dai da kwaɗayi shi kuma shi aka saba Allah bayan hasada da shi Adamu su kuma suka ci tashi a don sauna da aljanna duk aka koro su daga aljanna duk da baki daya Allah ya kiyaye mu da aka shawo yace ba ruwansa da mutum uku mai kwaɗayi mai rowa mai tsoro to duk dai hasada ce take kawo duk wayannan abubuwa to ku yi koyi da wayanda suka mutu domin rayayye ba a amince man fitina inda Abdullahi bin Mas'ud suwa nake nufi ne ula'ika ashabu Muhammad sahabban manzo Allah nake nufi jimin sahabban manzo Allah ne yake ganin waɗanda suka tattafi din nan to kuma dai kana duba magana su haka Abdulrahman bin Auf ne ko wata rana an kawo abinci mai daɗi an ajiye yaya azumi fa zai sha ruwa kuma sai kuka sai kuka a ɗauke a ɗauke ba azumi fa kai kuma za ka sha ruwa kuma ga wani kama kuwa kana da yace na tuna Mus'ab bin Umair ne ya rasu ranar Uhudu an kashe shi ranar Uhudu ba mu samu abin da zamu mallaka kafa ne ba ma dan bargon da yake jikin sa in mun rufe ma kai sai kafafuwan su fito in mun rufe kafafuwan sai kan sai fito wannan Allah ya ce to mu rufe ma kai kafafuwan nasa kuma a samo bangorin kasa a rufe kafafuwan sannan muka zuba ma kasa a kansa amma ni ga shi jibi irin abin da Allah ya bani ina tsoro kan rabona na lahira da aka da min da shi nan duniya Allahu akbar Allahu akbar to wannan shine gaskiya ba wani raban ba wani raban da za a kasa sahabin manzon Allah nan ya iya a ce shine wancan shi na sahadatul qudus haka wadan faila na gaske wanda ya san abin ba wani abu da za a bayar a nan a ce wai an kama raban lai a zaratun kudus me Allah Allah ka sa kai ne kanka raban namu gaba gida to me za a kawo kuma wani abu kamar duk da aka bani hasara fa yan ko suna can sun mutu ba abincin ma sai zikirin sai kallon zatin Allah ne kadai ya ishe su sun mutu haka yan kowane gari yadda suka wasu suka saba faida sun ci duka sun ci kaza duk ka ji tarihi kowane gari ka ji tarihin yadda mazajensa suka kafa wannan alheri ka ji yadda aka kafa kabalin nan sunan manzon Allah din nan yadda aka dinga cin duka an rurrusa masallatai kaza to kuma mu a komai ya zo yanzu yi wasa ka mai wasa kwarai da gaske wanda magana ta Abdullahi bin Mas'ud mun gode Allah in wanne ya faɗa ya ce ya zagi wa'ansu manya to wallahi mu dinga koyi da sahabban shehu waɗanda suka tafi yan faila ɗin nan mu dinga jin ya suka yi ya maganganun suke bare Allah in ya taimake su rubuta abubuwa mu ɗau waɗannan abubuwan bare ma ga shehu alai ɗahiru mai majmu'ul ababu ɗin nan na haɗa shi wani abu haɗa su da olaw yana cewa kun zaci shehu ba mai magana ba ne kuka yi ma'a gashi nan ya muku sariman wasalar jawari so Ibrahim ba shi da ganda komai rubuta ya ce duk failar da ta sauka a zuciyarsa sannan sai ya rubuta ta a takarda marubuta ne fa na kowace ƙasa su ne fa zauna a masallaci shau Adamu Katibi shekararsa goma sha shida a masallacin shehu banda rubutu ba abin da yake nan abinci zai zo akwai malam sahabi baban sadauki Allah ya rahamshe su duk sun tafi a guso yake ya ce shi yake ma wanki har ma aka dinga tsokan shi ba namiji bane ai saboda ba kaza kaza shi yake ma wanki rubutu kawai yake to marubuta marubuta ka gausin shi kadai fa yake zubo abubuwan da rubushi kafin tsawon lokaci zai rubuta takardu ba a san adadin su ba sannan aika wasu sai ji ba shi da aiki sai rubuci dukan nan haka su kuma ƙarƙashin sai jin nan marubuta duk duniya kuma kowace ƙasa ga wani abu can an je ya je mata suna ta suna ta hidimar wancan a kowane ya za a ce su sun ga wani abu ba su gyara ba ai sannan ake tsara abun ba ta gyara ake ba wannan lokacin irin su ishaqa ibn rahawai ne su suka hada hadisan duk gaba daya ba wai ta zancen sahihi rauna ba ta da wasu za su tara hadisan a'a ko ma wani ne kawo ba dai na Allah haka aka dinga sai da suka hada dai in dai annabi ne ya faɗi wannan abu to yanzu kuma ba ka isa ka zo musu da wani bako ba duk duniya sun kewaye ta an san malaman gabas din an san na malaman yamma an san na malaman kudu an san na malaman arewa ai an hada shi gaba daya an an hada shi duk gaba kida sannan shehu musuluncin hadisan gaba daya shugaban tarawa shine ishaq ibn rahawai yace to yanzu kuma abin da zamu roƙa wajen Allah Allah ya ka mana gwanin da zai zo kuma ya bambance su ya fitar da ingantacce farawa dai yanzu aka fara farawa dai gashi to yanzu kuma Allah ya kawo Bukhari almajirinsa ya zo ya wannan don wani ce yanzu ya rusu isa haka ibn al-ahuri yin tarawa kaza kaza kai wannan lokacin shi za a tsaya wani wannan a ce wani ya kyau kuma wannan sakaci ne kuma yanzu kuma duniya ta yi sai sauki kenan amma da yoshe ba ku gama wancan ba faila ta kuma tun kudowa tsunami fa aka ce faila fa aka ce tsunami ma'ana to tsunami ina za ka ce za ka yi gini ka tare wani waje ko kai to wata kaza kaza in wani wajen ya ballo ma kai da ginin duk gaba daya shi kenan ya kusa mun gode Allah ya saka musu da alkhairi amma duk da haka su ma kuma zaje ne gausi ya kera su ya aiki mutum da takaddare ya dawo kafin asuba ya zo ya gan shi a kwance ce kai yaya ina aiken da nema ta ai ina jiran azgo safiya ta ni ce safiya ma za ta zo da nata aiken sai ka tafi yanzu safiya ma za ta zo da naka yanzu akwai wani malam murtala yana gaya mana almajirin shau sani awal na sayyada yana gaya mana akwai ran da daga lagos zuwa kwatano kaga sai an zo an shiga siyamis da wannan boya da kara yace a dare ɗaya da yamma aike uku a gare ɗaya da ya tafi. To wa'annan ma radiyallahu anhu ko mu tabi'an ma Sharif Ibrahim Haidar daga Kaduna nan mun zo daga Kano da shi daga Kaduna nan muna otal sai zai ɗau wani ko wani abu zai ɗauka a akwatin sa bai ga abun ba. Wani na akwatin ma gaba ta ɗaya. Aka ce ai wa'anda aka taho da su kenan an baro ɗaya a Kano duk gaba ki ɗaya. Karfe goma a wannan lokacin da ɗan wani abu. Ina Ismail ta gaji tafi Kano maza ka je a ɗauko a nace kano kace kanan fa nace shehu dare ne nace da mutuwar da da mutuwar sabaji dare ne dai da ai sai kawo sai kawo da gudu ga wajen sha daya ina za a samu ai to motoci sun tsaya amma dai bakin titi kila za ka samu masu tafiya wanda ko suka fito daga nan bakin titi yau ba shekara wajen nawa shekara wajen talatin ko shekara wajen talatin ne ba nake magana wanda kaza kaza haka na zo bakin titi ga wata mota ina za ka ce kano za ni to shi kenan mun shiga kano wajen karfe daya sun shiga kano wajen karfe daya aka je ba zai yi wani gidan ba dai na kwana da ana idar da sallah zuwa na je kofar gidan a garin nan ka kwana na ce yi kaza ya aka ka ai kunje kunje to aka dauko abin ma zai shi kenan na shigo mu kafin bakwai kuma takwas kai kuma na kuma zuwa Kaduna duk da baki da to haka suka suka zaburar da mazaje duk da baki da aka kera mazaje mun gode Allah duk dai a kan haka ake amma dai dan dai a ƙara a ƙara himma a ƙara ji shau sani awal ɗin alhaji ɗahiru kurmi yana gaya mun dalilin da shau sa shi a wajen shau alci yake da to shau sani awal ya zo da wa'yansu littattafai abubuwan faila ɗin ya zo ya sauka a huntuwa wajen shau alci ya kawo nasu su ba da kuɗinsa zai kuma abu kuma ga wanda zai kai gusau wajen shehu balaraba radiyallahu anhu na gusau da zai to sai daga daren sai ya ce da shehu alka ina so a bani wanda gobe gobe zai je kai wa gusau su ba shi abin kudin ya dawo min da su sai shi shehu alka shi to alai dahiru dahiru ne yawa dahiru ne yawa kai yaro kai ne zaka je ce to to kaji kaji da ka tashi daga bacci yaro ba sai ka jira na tashi ba ma ka je ka shikenan gari ya waye kawai wajen tabbatin shehu sanawar ya fito yana wanke baki haka sai gan shi kai baka tafi aikin nan yace ai na dawo ka dawo daga ina yace daga kusau din to ya aka yace ai na kai an nuna min shehin ma na bashi kuma ga abin ya ka yace ina mala alfejin yace ba ni wannan to wannan almajiri na ne irin wannan nake so irin wannan nake so ka ji ma wai hai ma ya ce kuma ya yi abun kuma ya dawo kaza to Allah ya ba mu himma himma ta shehu da himmal mustafa sannan da kuwa ilahiya ma'arifan na ai allurar sojoji ce kuwa ilahiya ma'awwali kafin shehu ba ta wa ma'awwali shehu shehu na nan Kaduna shehu shehu inuwa kawo shehu na fage ake ce mako shehu na fage kawo radiyallahu anhu ina zo ne yake gaya wa shehu lamin mun je ana gaishe shi Allah rahamshe shi yana zuriya Allah yake cewa da shehu lamin yace shekara nawa yace aka gaya mana an kawo a hazabu wal auradi Kano amma bai faɗi ina aka kila gidan shehu a tiku ne Allahu a'lam yace aka gaya mana an kawo a hazabu wal auradi Kano yace muka tafi Kano muka je muka rubuto a hazabuwar aurat da ko wajen shehu mijin yawa ne Allahu alam dai bai faɗa yace da muka zo wajen ma'awwali sai shehin ya gaya mana to wannan kan ku taɓa ku rubuta dai amma ku ajiye ta mu ma shehun nan mu sun gaya mana kan mu taɓa lokacin ta bai yi ba ma'awwalin kan mu taɓa lokacin ta bai yi ba akwai wanda zai bayyana to shine zai nuna yadda za a yi da ita yace da gaya musu haka da rubuta ma'awali su aje sai da ya shekara goma sha shida sannan aka ce musu ai gausi ya bai bayyana a kano sannan labarin bayyana shehu a kano ya zo da ma'awalin nan ba wasa ba allura so da ce ba yanzu yanzu za ga mutum yana ruhaniya tana aiki duk gaba gida wannan shine abin da manzo Allah ya dora sahabban nan to kaji to koyi ga waɗanda suka rasu ulaika ashabu wa'annan su ne sahabban manzon Allah sallallahu kanu afdalaha afdalu hadhihi al-umma su ne mafi san wannan ruma shi ma fa yana daga cikin su amma yana nufin wa'anda suka kuma tafi wa'ansu a zamanin manzon Allah wa'ansu bayan manzon Allah kowa idan hadarar ta koma zuwa ga idan zamani ya dan ƙara nisa kuma bilan haka ne yana ganin yanzu shiriyar yanzu ba irin yanda suke a da ba kowa ya san yanzu yadda shekara goma take baya wajen bin Allah da wajen riƙe failan ma shehunan wa'yan suna nan kaza ba kaman yanzu ba to ina kuma ka ce shekara ishirin a baya ina shekara talatin a baya ina shekara saboda ana gaba ne ana ƙara bushewa ana ƙara bushewa daga Allah haka lamarin Allah yake yanzu duk in mun je kaula kowa ya lura za a ga fuskar kowa da wani irin haske haka madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hajji din haka za a ga fuskar kowa da wani irin haske da wani irin imani da wani irin kaza kaza kaza ba wani ya bi mu shekara bude masallaci ba yan uwa zai je gano kafircin da ake yi shi kenan sai da aka kai shi asibiti aka da tsaure wai ya ji numfashin kowa la ilaha illallah yake cewa mu mun ga wannan mun san wannan ma shi kawai Allah ya gano la ilaha ya gano kafircin da muke yi kwana wai ashe wai numfashin kowa wai la ilaha illallah yake to kuma hakan ne yake sai da hakan ne dan an ce lokacin da alheri ne da an faɗa ba ku tambuwal din nan akwai lokacin da shi shehu balaraba jega radiyallahu anhu ko sun fito daga jega ne za su zo gusau ko abu shi da shehu na gusau to suka sauka tambuwal to shehu mori babban malamin garin hasa kwato kaza ya ji labarin sai ya tura kaninsa shehu ibrahim da abinci ya je ya kai musu ya ji an ce ya ji malaman nan wanda suke yada failan nan a kasashe sun zo ba a kai musu sai ya zo ya tarar da su suna wazifa to ya tsaya har sai sun gama wazifa to wani yana son kanin sosai ya ji tsoron kuma zamanin da cikin duhu da abu ta ko wani abu ne sai ya biyo shi sai ya zo ya tarar sun gama wazifa ya zo kai yaya har yanzu baka dai shi ana tarar da su suna wazifa ne shine suna wannan abu sai da na bari sai ka gama to shikenan sai sai ya ce gashi dama wana ya aiko ni da abinci to gashi kuma ya zo da kansa to dama duk sun san labarin sa kuma babban malami ne sai shi balaraba da ya ce to ai shikenan alhamdulillah tunda ka zo ma ai sai a ci gaba daya ana cikin cin abincin na yace da shehu balaraba je gadin ba ni dariƙa da miya a hannun shehu balaraba je ganna hannun su duk yana cikin abinci ya kama hannun sa yace ya gaya mata da yace na baka ɗari da miya sai karba to sai daga bawan da za su iya tambaya suke cewa to wai to Allah wa- me ya faru wannan abu ya fa ana cikin abu ce ka yace wallahi duk lomar da na ciwo ji ne tana la zikiri ji ne tana la ilaha illa kaji lomar to kun wa'annan su ne ƙarshen ilimi da tsoron Allah da da da- sun fi ƙarfin eh, dan wani abu su yi ma ƙarya ko su su yi ma talata to haka ne duk komai yana in min shay'in la yashadu bi an komai yana tasbihi komai yana zik walakin la tabqa huna sai dai ba ku fahimta ba za ku iya ji ba don Allah ya ga dama kuma sai ya yaye ma kuma ka ji sharrun ka ko ka ji wayar ka ka dama sharri kan shehu malam mai lalai abu musulmin kaulani shi dama tarbinsa ana ji yana tasbihin ma ana ji tarbin yana kewayawa yana tasbihin da kansa wannan an rubuta a cikin littafi to amma mu ko mun ji na shehu malam mai dalai shi kuma baya nan ya tafi madina can wajen shi a ya kulle daki amma zaka ji tarbin yana ja Ka- zaka ji tarbin yana aiki Tarbin- tarbin yana aiki To wannan shi an an san da nasa duk gaba baki daya to komai ma abu yake komai ma abu yake ba kuma wai mutum ya tsaya ya ji wannan ba me za ka yi da shi arifi ba kuma waya tsaya wai ka zama imamul gazali shehin sa ya bashi tarbiya ya so ba tarbiya kuma ya zo shigewa ta wani dutse dutse ya ce a da lafiya gazali ce kai kana so ka ce wayannan wurdan da nake dan kai mun magana ne waye ce kai magana ba ya irin mu yanzu a ce ai na so makarama kakka damu idan ka bi Allah komai zai bi ka idan ka san Allah komai so ike shi ma ka san shi kai ko ba ruwanka da shi demotion kenan ci baya kenan to kuma komai yana jin haushi aka ga ko yanzu a cikin yan uwanka mutanen suna jin haushi ka gaje su ga ka ba ru- ka ga- su ga ba ruwanka da su su ba su san bala'in da ke gaban ka yafi karfin su ba sai Allah- lamarin a- Allah kake so mun ji guda wani yana can ya tsere ma da shekaru nawa da kaza kaza to wannan ke ana aribi ma ya ta abubuwa hmm? bare ma da yanzu kuma duk inda ka je ma zancen faɗa ne da kaza kaza to washe ma eh, kai asarar alheri da da, da sharri duk gaba gida amma ina amma in dai zaka samu na Allah wanda za a yi hira faila ai ka tsaya wurin ma an ce sakarci duk gaba gida to kaji to waɗannan kenan su ne mafi fitan al'umma wa abarru haquluba su ne mafi tsoron Allah ta da bin Allah wa amaku ilmin su ne mafi zurfin halitta ilimi ilimin sanin Allah amma yanzu in ka duba ilimin wani sahabin ba yanzu wani sahabin ka danga ka hada shi da irin su dan ce miya sunan da ake ai ka ce ma shi bai fara ba ma lissafi ma zai ma an ce ku nawa ne da annabi ya shayar da ku ruwan nan yace eh, mu mi'atu goma sha biyar ɗari goma sha biyar ka ce sahabi zai san dubu da ɗari biyar ba ha? ɗari ɗari ɗari a mu ɗari ɗari ɗari goma sha biyar a komai sahabi ai an ce ko annabin ma ba komai dan ya bai faɗi wani abu ko ya ɓata wani abu ko kaza kaza a ce bai san Allah bane shine rikici in ka zo ma farrat na fil kitabin shi a shau ya kawo maka abin da malamai suka yi ta magana a kai kaza kaza to shi ma arabin ba laifi dan bai san wani a kaza kaza ba amma a ce ya ka sanin abin da yake kai na halaban Allah ai shi ne rikici ko da to sahabbai su suka fi zurfin ilimi amma ba wai wannan na hayaniya na faɗa ko duk waɗannan littafin ma babu a zamanin nasu duk gaba Qur'anin nan ne kai a hannunsu hadisin ma faɗa ake a rubuta a wannan lokacin sai dai ɗan abin da kowa ya haddace sai na umar ma da ya kaman za su shagala ma jiya shagala ce da a taro masu duk ma ya wanke su duk gaba ki shi a suke cewa ya wanke abubuwa don ba ga to Allah ya kiyaye malam bawa da an gan kamar littafan musulunci a hannun sa ya ya ce duk musulunci bai zauna lafiya ba duk littafan nan sai an kona su Qur'ani kai da hadisi za a bari duk gaba duk gaba ki da to sun nema bi zurfin ilimi da su ilimin su daga baki ne zuwa daga zuciya ne zuwa zuciya ai ba akwai zurfi wa aqalluha takallufan su ne mafi karancin dorawa kai wahala ba sai sun yi wa wani yaudana ko sun yi kaza kaza kaza ba sai ko adam ma ba ya sun ma ba duk kaza kaza kaza Sai ka- ko- yanzu abin da in kai za a ce ya zama darawishu ya zama darwishu darwish ma'ana mahaukaci su mis- yare ne na misira mahaukaci su ma darwish sufi wanda bai gudun mai gudun duniya su ma darwishu wai munan duk darwishu ne mu muka lalata dariƙa za ta ɗariƙa kadi zuhudin ma ya zama laifi tsoron Allah ma ya zama laifi kaza kaza nan ne akwai zancen sa kai amma in zuciya ta gyaru ko an ba haka ba kuma ai kayan ne su ƙara halakawa dole Allah ya saka wa babanmu da alkhairi baban malam shehu gashi shi ya ba mu fili radiyallahu ta'ala anhu dole muka sayar da filin na dan a sai kaya dan a daina cewa mun lalata dariƙa mun zama da rubushai wallahi alazim da wannan kudin filin kudin halal muka sai kayan da ake sawa alkabbobin nan saboda ana zagi wai mun mai da dariƙa ta da rawishai da ruwishu da ta mahaukata duk kaza to mun gode Allah Allah ya tafi wace ba haka wani sai na Hussein radiyallahu anhu ya ce da an bar tsuntsu durwa da yayi bacci da mutane ba su san mu ba ko ba su san abubuwa ba sun kyale kowa ya je ya kama hanyar sa mai karatu ya je ya kama mai ofis ya je ya kama kowa da an zauna lafiya a kullum maganganu ne ba daɗi abu ne ba daɗi kafin da abu kaza shirya bare failan masu ake a goge ta ai hululi ne ai ittihadi ne ai kaza kaza kaza ne duk gaba ki da to mun gode Allah har rubuta ko mu je bu magana wannan sahabi to iktarahumullah Allah ne ya zaba to su ba ya sun mama duk wannan abu gani ba to haka ne yanzu amma wai yanzu wannan shine ba zagi ba in ga ce ma za ka yi zuhudin ba yanzu kai ba mahaukaci ma irin ka lalata ɗariƙa ta zama da rubuci ta zama kaza to Allah ya zaɓe su su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi dan abota annabin su sirrin yana cikin bin annabin da suka da zama da annabin da suka da wannan ne suka tsere wa kowa amma duk wani abu wani zai iya badawa amma in ya isa ya gwada zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ci da shi ko ya bashi ko ya kaza kaza kaza to da wannan ɗan kaɗan ɗinsu ya zama mai yawa radiyallahu anhu wale ikamatu su suka tsayar da addini tun babu su suka sari garuruwa yanzu misali abin da zamu je ka dan mu fi gane karatu yanzu duk inda zaka je zancen faila garin da wani ya je ya sara din tun tun ba ba ba muridi ko ɗaya a garin shi ya kai abu duk gaba gida amma ba wai kuma shikenan kuma wani ba zai je ya zaɗa tarbiyyarsa ai istimrari a ci gaba ne abin da inda za a ga an dankare an wani gari da muka je mai ina su muka ga kaza biyuwa ne ake irin abin da muka gani sai da na yi ta faɗa na ce don Allah ku ɗau goron faila ku dinga karantawa don ku ji yadda abubuwa suke duk gaba ki ɗaya to to fa alifu lahum ku san ku san falalar sahabbai ku dinga faɗa girman su ku dinga faɗa darajar su da komai bare waɗanda suka mutu nan da Abdullahi bin Abbas haka musan falalar dukkanin waliyai bare sahabban katimul auliya ga zamanin da muke ciki sirrin wa'ancan duka musan falalar yan faida din nan sahabban shehu bare wa'anda suka shige bare wa'anda su ne suka kawo failan ma duka baki musan girman su musan falalar su mu dinga hirar su mu dinga girmama su mu dinga duk wanda zai faɗi maganar da za ta wulakanta su ko ya sa zuciyar mu ta raina musu mu guje shi duka baki daya musan falalar su musan girman su mu shirya ce in nace wali man sabaka na bil imani ina nufin wayanda suka riga mu shan faila yace dan haka ni shaytan wali man sabaka na bil imani ya riga ni shan faila to wanda ya riga ka shan wali man sabaka na bil imani to a ga girman su a ga girman su to wannan kenan mun gode Allah mu ga girman ko ta masaku bi mastaqatu min akhlaqihim ku riko da abin da za ku iya na daga ɗabi'un su ba za mu iya duka ba za mu iya riko da ɗabi'un yan failan nan amma dai mu yi kokari mu yi kokari a ji shi ma bayan da yake faɗa wa sayrihim da irin tafiyar su duk gaba ke domin fa innahum kanu alal hudal mustaqim suna kan shirya madaidaiciya duk gaba ke wannan kenan sannan shi kan manzo Allah din sallallahu alaihi wa sallama jagoran babba yo mabiyan ma kenan wa'anda da sirrinsa aka yi haka ina kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya zuba mar abuka tamma suratuhu wa tamma ma'anahu sifofi na ma'ana hal sifofin zahiri da na baɗinin aikin zahirin duk abin nan da suke sai sun ga manzo Allah yana gaban su sallallahu alaihi wasallama na daga cika da kyawawan ɗabi'u jiba abin da Allah ya mai kirari da shi wa innaka la ala khuluqin azim kana kan dabi'u masu girma sallallahu alaihi wa sallama da ɗabi'u masu girma abin da ya sa duk zuciyoyi take sansa sallallahu alaihi wasallama kowa ya ƙare a cikinsa saboda wayannan ɗabi'o'i shiga ta shiga ta kaya duk banza ce in ba ɗabi'a shiga ko mun yi shiga ta kaya mu yi amma dai ɗabi'a ita ce babban riga ita ce babban shiga ita ce babban rawani ita ce babban alkyabba ita ce babban ɗabi'a ka ɗabi'antu da hazara ɗin ka ɗabi'antu yadda manzo Allah ya ɗabi'antu da hazaran Allah su kuma sahabban nan duk suka ɗabi'antu da shi jibi shehu ne shehu Ibrahim yake cewa wa inna rijalallahi danu li da'ati duk mazajen Allah ga sun mi kauya ni suke bi wali bi rasulillahi dirhum ni ma na mi ka manzo Allah wuya na yanda suke tsoro na ba sa iya sa haka jiwa nake tsoron sama nake tsoron a mutum ga shine su zasu mun da hato a yanzu ba wanda yake sama da mu mu ne za a to ai mutum daga ranar ya ɓaci ma duk gaba ki da duk gaba duk gaba ki da kabin mutum ya ji tsoron hadaran Allah ya san Allah almuntaki mu ne ya yi ƙasa ƙasa da shi kowaye ba kuma bane wajen Allah ya a garke to sai a zauna lafiya da ga ganin abubuwa suke saba dan wa'azi ya to ma mutum ya wa'azi ma kafin ma wani abu ya faru Allah ya mana haka duk gaba ki da to da haka zuciya take son sa dan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'antakarsa da abun bai taba cewa da sahabbai kun kaza ba sai ka ga rujudda an zura da gudu ayi ko ba a taba gani yana abun alai sai kaga an sabida an san ba wasa a wajensa ba kuma wai an ce wai mutum ba wasa kaga mutum yana ta cin magani yana ta ba wai ba wannan ake nufi ba aikatawa aikata ba faɗa ba idan kai zama lokunta wannan hasan kalizar kalbi kenan ai nan ba shi da wannan faɗan duka baki da sanyi ne ma duka baki da shehun da ake tabi an ce idan aka ji hamdin motar shehu ds ds din na mala saboda an sa mata fontin jirgin ruwa fontin jirgin ruwa aka sa mata tun daga kwanar kaula idan jibril samba ya buga kwantin na hamdina sai dai ga ana fitowa da gudu da zikiri ga shehu na da da ana ta jin daɗi kowa so yake ga shehu amma aka gano mota shehu abdullahi gudu in aka gano mota sai kowa gudu yake san wasa bai biyo ta nan ba sai kaza kaza to ba wai ana wayannan duk Allah ya yarda da su suna da nishadin ma amma ba wai ana nufin kai ta turku ne wa mutane kai ta zare wa mutane ido wai shine ba kai wasa ba wannan duk da duk gaba ki dai ai ta goyi da shehu da duk gaba daya to kun ji da zuciya take duk abin da manzo Allah ya faɗa sai shi ta sallallahu alaihi wasallama zuwa manzo Allah bai zo musu da shari'a ba ko wani aiki ko abu sai kaga suna tsere-tsere cikin ɗabi'antuwa da shi to da irin wannan shi kansa abin da yake aikata da yadda ya kera sahabbai manzalla da irin wannan ya gina wannan alherin na duniya da lahira da wannan ba da surutu ake gina wannan alkhairai ba ba da ko ado din ko da waye ake gina wannan alkhairai ba lalle waɗannan duk kuma daga wannan tanti ne dan dan ka zo ka samu langa-langa ko kaza ka yi fenti ai ba zai zama gida ba ko ka dan ka zo ka yi yarfa fenti ba ka yi concrete gini din na bulo da bulo ba kuma ai duk ba iska ta taso yanzu a nuna kaza kaza a'a daga kyawun ɗabi'a sannan kuma adan ya zo addini yana son ado yana son kaza kaza ko to da wannan mazalla ya gina wannan al'umma mai girma mai kyau mai alkhairi wanda ba a taɓa gina al'umma a tarihin ɗan adam irin ta manzon Allah ɗin nan ba sallallahu alaihi wasallama da wannan sahibul faizat ya gina wannan yan faila ɗin nan wanda ba a taɓa gani irin su ba ko makaryaci bai taɓa shato wannan ƙaryar ya ce ya an yi irin su ko kuma zai iya kera wa'yansu irin su ko kuma zai abu ƙarƙari dai ce zai yi koyi da su ko ko shi ma zai iya kera nasa kuma har abada bai isa ba ko dai ya bawa sahibi bazatin nan kirasa ya ci gaba da gyara ko ya ci da abin duk gaba ɗaya a kansa shi amma wannan alheri tafkama na fi ulkala'iki tartaki wannan alheri zai ci har tashin kiyama barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan manzon Allah ya shirya wannan alkhairi yan adam ba duk na Allah suka numfasa wanda da sunan da zamanin dama sunansa zamanin jahiliya zamanin faɗa ne zamanin yaƙe-yaƙe ne zamanin zubar da jini ne zamanin kaza kaza kaza to haka kuma ka dawo zamanin kalifan nasa kafin faila ta faru duk mun yi tarihan irin wannan yadda duniya take ciki da kaza da yadda albarkar failan na albarkar addini ya ɗaukaka duk yan adantaka su da komai ba wanda ala kun kula fa a larar duk kowa ma ya zama kan yau su ka mulki na ifi babu ƙahar ciki ko kowa ya raɓe su ya fifita ya ba gajiya to kaji duk gaba duk gaba da to da irin wannan abu mazalla sallallahu alaihi wasallam ya kawo mu gode Allah yanzu da abubuwan nan da muka faɗa to duk haka za ka ji wannan khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa radiyallahu anhu ya haɗa kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mai magana duk duniya ma Afirka nan da kabilunta shehu radiyallahu anhu sai da ya haɗa su dan zatin Allah kowa ko ko dan ko yana da kabilancin sai da ya manta zancen kabilancin rannan sai da sai da ya manta shi da kansa yana yi wa Allah godiya a Ghana gidan kabilu saboda a wannan lokaci Ghana ana cin gwal duk masu neman kuɗi masu san arziki suna can an taru ana abu radiyallahu ta'ala shi da kansa shehu radiyallahu yake wa Allah godiya na mutanen da Allah ya bashi yake cewa jama'an nan da aka talafat alsunuhum wal aqadu muttahidun haqqan li rabbil hamd ya haratan su sun bambanta hara yare ne kala kala talafat alsunuhum wal aqadu muttahidun amma abin da suka kudurce a zuciyarsu ɗaya ne balaraban duk in balaraban kwarewarsa a waye a cikin yan failan ya faɗi karatu ya faɗi in ka zo wajen fatan ma a ajama tuntumi bai iya ma larabcin ba bai iya da amma ya gaya ma da hausan da ya irin wancan din zai gaya ma shiriyar ɗaya ce daga wata haka duba ya an ta tsora wa kai ma muna son larabci don manzo Allah sa dan a da duba ya an ta tsora kai sai an yi wannan duk kaje a kuma kai ta jawa kuma a dinga ta ka bata na hawo kai ka duk ma faɗi hausa kai ko kai turanci ma an ka iya duk wanda ya iya wani yare ne duk gaba daya yare ne in aka fi son manzo Allah da hausa me za a yi da zancen larabci kuma na kin Allah in aka ke manzo Allah da shi in aka fi son manzo Allah da larab da turanci kuma kuma za a yi da Hausa ba a so manzo Allah da ita ba kuma za a yi da larabcin ba a so manzo ba wai ana nufin ana hana mutane bin larabci ba ai mun da sallah shi ma ai da larabci yake a duk gaba ɗaya amma ba irin wannan an bar alherin an koma wa yare kawai an koma wa yare zancen abu kawai to harafan su kuma ba wai sai wanda ya iya larabci ne ya kya kya kya wai shine da imanin ba kila ma fasiki ne kila ma fasiki amma wannan a ajama tuntun yi rufaffe ne kawai za a ga wayansu da fijan nan ma in ya jawo larabcin ma ba abu amma imani ba imani ba imani daban duk waɗannan abubuwa ba hanawa ba ne ba kaza kaza ba imani ne waɗannan da ya sa daga cikin abubuwan duk da suka jawo mana lalacewa to in muka gyara kuma sai mu duk hanya da mun san muna nan kan hanya duk gaba gida ko annabi ya fara faɗa wannan duk gaba bilalu mai kiran sallah wannan irin an ce sahabban annabi galibin su kowanne za a ga akwai wanda wata jama'a ta liƙa ma wani abu idan za ga ko yan da nasibawa wa'anda suka halaka cikin ahlus sunnatin sun lulluƙa musu laifi irin sayar na alisa za ga akwai wanda su kuma shi a su kuma ya sunan su ake ce rawa filawa daga cikin shi a din su ma sun lullika musu abubuwa da daga amma duk jama'a biyun ba wanda yake zai gaya ma laifin bilal na kiran sallar manzon Allah Allah ya kiyaye shi shi kuma bilal din nan to bilalin nan shi ne mai kiran sallar manzo Allah sallallahu da kuma manzo Allah yace a koya masa ga wanda shi ya ga kiran sallar da baki da amma amma bai iya cewa ashhadu ba sai dai ashhadu laraba ne rasul ga larabawa wa'anda sun iya makarijul hurufi ya rasul mazalla shinu bilalin sinun inda Allah shin din nan ashhad ashhadu da yake cewa shi Allah yake bilal yana cewa ashhadu kaga jin Allah shi Allah ɗoyin bakin mai azumi shi kan shi ne a wajen rabbul izzati ji abu ba wai kuma mai azumi yake wanke baki ba dai amma dai ba kuma mu ko mu ki gyara yaran mu ba mu ki gyara la'a mu dinga larabci fresh irin na annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma in muka tarar da wanda bai iya ba kan mu wulakanta shi kan mu mu wulaƙanta shi mu kula da imanin da yake ciki kaji hadarin da aka shiga kenan dan haka muke kawo wannan magana to ittalafa al-sunnahum wal aqd mutahidun haqqan li rabbil hamd awwaluhum hausa na farkon su hausawa na Ghana da kuma na Afirka ma duk gaba gida wa ahlu zarma ba Allahu alam bayan olon bayan olon bayan murtaniyawan bayan wa'yansu daga cikin kabilun Senegal din da Gambia ya wada wa'ina duk sun riga mu senegal din wa'insu daga cikin wallon yan ƙasa sai mutanen gambia rijalu banjuli suna da alkalin kilafatu ma a cikin su umar ture da a cikin su jibo shak fai din nan jibo kabiru fai din masu abu to rijalu banjuli kenan to sai kuma ga sabiqul awwal nahawi larabawa din nan to daga nan kuma sai haddi kaza haka gano abdullahi bayero kuma radiyallahu Allah ya yarda da ran sarki Allah ya yarda da ran sarki aka gano Abdullahi Bayero Shehu Yakubu gano radiyallahu anhu ya ce suna hadara khalifa su su markabo markabo ce sabida sarauta ce kuma shehun tani ba ga shi ne yanzu muna ganin markabo din wajen ne yanzu ba shehun ta ce kuma in ya hau kan karagan mulki wanda sarkin ya irinsa kuma ya dawo kan buzun wazifa gashi na ana ana sakuwa zikirin juma'a markabo kenan to wai in kai in ka je ka faɗi kai gaisuwar sarauta in ka faɗi kai gaisuwar in ka faɗi ka sannan kuma an yayi murabus in kai gaisuwar shehu nan kawai kuma sai kai haka to kuma haka shi ma wannan makabar in kai gaisuwar sarauta kuma ya kai gaisuwar shehun ta kuma radiyallahu ta'ala anhu su suka hada wannan mata abin su ne to awwalun hausa wa ahlu zarma da zabarmawa zabarma irin su sai abokan sota din nan kabilar su ita ce zabarma wa ahlu zarma kaza da gombal khairu fihim am haka da gombawa kai alheri ya gani a cikin su da wa faidatu tijani fi da gomba wa rabbuna almannanu muktir ahlu da gomba hum ashaddu dibba ko li shaykhina yuhadizuna ahada kajo yanzu ka ga wani ba da ba ya ji arnan ban da ba ka san ya shige kauta ban Allah ba in mutum bai wasa ba kaza da gombal khairu fihim amma ina yake waja abi yorba yarabawa sun zo mu kaza ka mushe haka mushawa wa wangara haka wangarawa sun zo mu waja ani manfurshi haka kabila manfurshi akwai mushi akwai manfurshi duk yan gana da sun ji sun sani kaza ka kwatukwali haka kwatakwalawa wanda ga sama ai akwai kwatakwalawa da yawa ko wa farfara akwai farfarawa a tau duk sun zo in koshi da faila in ka tsaya ga ai mu hausawa mu ne yayan Allah yanzu a shiga gaba kai da daga wala kai hausan wa kai kuma kai balarabe kai ne wajilikal a ajamu kasa kai ba kafatan nan ta tsere me laraba suka ce to wallahi duk mun zama ita haka murtaniya suka ce wajilikal a ajamu kai wa'annan bakaken fatan ka tafawaka ta tsere malam ta sha faila kuma ai wani ke abu zai abu ana ta abu suka ce abu wallahi kun yi kokari yan wa nu da tau kaza ka ganja haka gwanjawa wa min al faid rawaw kai gwanja sun koshi da faida rawaw sun koshi kowa ya zama gwanja wa min al faid rawaw wa qawmu gurma haka mutanen gurma haka gurmawa wa busanga haka busangawa akwai kabila busan ga ko wafula da fulani shin wafula da fulani gawu wa da gawo kabila ce gawo da wala su ma duk abu aka zo an lula sun karbi walita a waje na sun karbi faila sun sha faila sun karbi abu sun wa qaumu guruma wa busanga wa fula gawu wa wala aka zo gurin shi ja'u gurin shawa ma duk sun zo wa kusasa da sunanan kusasa wa lubi da lubawa bargu da gadi da abokin mu mala abdullahi mun kana karanta ice mun gode Allah mu ma mun shafa ila mala abdullahi bargu radiyallahu anhu shehi ne ma a faila ba wai ya shafa bargu bargu da gadi su ake cewa bargawa fa azalu nasabi kai wannan saboda yanda suka sha faila ma ni duk wahalar da naje su take ta ta kuma in aka karba alheri kuma eh da duk wata wahala ma banza ce azalu nasabi basara da basarawa da adara da adara mun san han malam wani ne adar muna da adara kan wani da mai kuɗi da ya suna da akwai adarawa sosai basara adara filik azaidu waɗannan kabilu da na faɗa taqahumul kasmuci shau jan ji ashad da sufaila qa'idu shau jan nan da yake cewa al midfa'ul kabir yarmi min ba'i saboda waka ce da za a kawo farko ana midfa'ul kabir haka shau jan ne ce ni dugo babba ce ni rocket ne yarmi min ba ina harbi daga nesa yanzu aka je homi zayan tun daga farkon afirka sai je karshen afirka yadda ki inda yake so to shau ya ce ni mi zayan ne sai in kirke na nesa na kusa ma aka ɗirko shehu abdullahi bayero na kofar senegal ma bai sani ba shehu mahi ya zo ya sha faila ma a kano din amma ga su a sego daga sego sai ban mako daga ban mako shi kenan dai ka shiga senegal har ba san zancen sai da shi ma da ko ba ku san labarin faila ba ne a ina take yace faila ta kace a mali kake ko ce kace a zago kuma ba ne mutum lamarin na Allah ne ce to ai sai a ga ita wallahi ka santa anan da kaga je kai mata girma kai kun ganshi na zashi a waya to babban na san wannan a wannan ai kudubin mali din ne da sauran garuruwan mali din duk gabaki daya halwa wannan kowace iri ba wace bai yi ta ba asma'ul idrisiya duk asma'ul lahi husna din nan in ya dau Allah ya shiga daki sai ya gama da wannan duk rauhanan da mala'ikun da waye duk wata kasiya ta wannan sunan sai ya gama da shi sannan ya ajiye to wannan an san shi ko a menene kuma sannan ya dau ar-rahman sai da yau asma'ul lahi husna halwa da haka asma'ul idrisiya duk sai da ya mata haka duk wani abu shi zaman rayuwarsa ta daki ma banda da faila ya sha faila shau ya hana shi abun amma ya riga in ya zauna cikin mutane ma jikinsa zafi yake jikinsa zafi yake in zai zo kaula yar akwati ce yar karama ba wata akwati babba ba ba ta mutu ce kaya biyu ba amma in kaga yana fito da d-mil d-mil d-mil wannan jaka goma goma din in yana fita ai ko gungunan d-mil ya zo ta ya shi ta kare an san mu'ujiza ce wannan shaumai abubuwansa yana da ban mamaki shi yake cewa duk abin da mutum zai roƙa ko ya nema ya Allah ya masa rabbi Allah ta'ala an to shi ne wannan shehu mai to shi ba ya da shehu mai da ne ya mutu kai to wallahi sai ka san ta anan dan kakka je kai mata girman kai to yadda ya sha ta ya abu sa sai tsanta to sharrin mansur kuma ai kun gan shi wannan shi kuma to shi ya tafi ya gano meye wannan kabucin da mashi ya zo da shi bare har da kabalu a ina ka samu yace a Kano ya samu cito nan ne karshen abubuwan ci a shi kuma na kanan a kaulaha ya samu cito tun da na kanan karami ne to bari ya je kaulaha ya gama da babban cito wani irin namiji ne mai ban da sharifta sharifai ne duka masu ban tsoro bari ya je mun zauna da karamin kuma sharif ibrahim hajar ga nan na bayan sa wannan sharif an hana shi hita ba zai iya taɓa ruwan sanyi ba yana so ya an hana shi ta rizabuwar gidan gaba ɗaya ta fi dam zabuwa gaba gidan ta ta ta dinga tafasa zabuwa gidan gaba ɗaya ta dinga tafasa ta zama ruwa abu kuma da gaske in ka in ka zama yana bai san kalama ba ƙarya yake bai zauna da da irin wa'annan ba to shi to shi kuma sharrin masu ta rafi Allah ayyadi ya kawo ai shi kenan can aka gama da shi can ya sha kuma ma faila ta dubu ya ja faila ba zubin gaskiya Allah akbar shi yake auren sai da ummu kulsum shi kuma shehu ma shi yake aure sai da zaina duk suna auren ƴaƴan shehu radiyallahu ta'ala anhu to wannan kan lura alkabba da take ta shehu ce fa eh alkabba take cikin shi na alkabba shehu ce wannan bai mangwaro nan alkabba shi shehu ya ba to in za a fito taro gashi nan jibi taron da za a shi kuma wani ɗansa ne madani gashi nan a kusa da shi yake to ga sharaf sharaf shi kuma abokin sumunta ce sharaf rahidara وجود اباء اسحاق بدا اذ مخض قصيدة سكنة وجود اباء اسحاق بدا اذ مخض وخاب ظهورا قبله دهرا لم تخض وان في ابي اسحاق قد حل سهم فقد اغمز العينان والطرف منه قد الله اكبر yake karantawa kwana za ka je akwai abin da kashi akwai shafa wanda ba ba ce ke ba yana karatu ba za ka ji kuma me ba yana da sai dai in ya biya ya biya ya ce bai shehu ba mu albarkas raji fasa da aja ya ani makamu ku shehu ya yana nufin mukamin sa faila yake nufi sahibu bai ta yake nufi ya ani muka tamul oyayyen nan makadaicin nan to ka kaga ko da ta haka aka hada kan afirka da duniya failan nan yanda kake ganin abu don haka mun ta kokari mu rike ka a soyayya da kaza yanzu kaji yanda aka ambaci waɗannan shugabannin mu a'udhu billahi ba wanda ya kamata sahabban manzon Allah amma kuma akwai gado sahabu ka sahabi ana koyon su yanda ka ji an faɗe su dinnan haka sahabban shehu suke da wannan gado suke da yanzu dai ga Abdullahi Wuljisayi Shehu Abdullahi Wuljisayi a cikin min akabari Shehu din nan farkon haduwarsa da Shehu ya faɗi maganganu yadda ya dinga wuya yana neman lamarin Allah lamarin Allah din nan kafin ya sauki haka mazaje sun sha wuya Shehu Abdullahi ya zuba shekara wajen su tun yana neman ya wa zai sanar da shi me ma'anar zatin Allah me ma'anar kaza duk shehun nan su in ya je ya gama yadda ka san sahabin manzo Allah din nan Salman al-Farisi ya dinga yi ya je wajen wannan sai zai mutu ya ce to tafi wajen wa aka ya dinga yi sai ya ji karshen Afirkan ina ne aka fi yin dariƙa ta suka ma a ce cin fuska ne ya je ya gama abu ga abin da nake nema shehin ya ce wallahi ni ma ji nake wallahi ni ma ba sani amma dai ke ta kokari yanzu amma dai a gari kaza akwai wanda kuma ina ganin wannan ya fi min fahimta ya je haka shekara sittin ya ɗan shekara sittin abokinsa shi kuma ya sha faila har sirrul akbar ya fito ya samu sirrul akbar sannan ya ga sirrul akbar a hannun abokin nasa me wannan yace ai wani littafi ne da shehin mu yayi kaza zan iya duba shi za ka iya duba mana kai sufi ne ba daga fallon farko ya ga amsarsa gaba daya daga fallon farko gaba daya ya gama nasibul akbar daga nan ya ga amsarsa gaba ɗaya ce abin mama abin da ne shekara sittin na nema yanzu ka ga gashi na gan shi a nan tashi mu koma ce yanzu na dawa ba ce ai wallahi ko yanzu ka ga ka tashi wallahi tashi ce ba mu da kuce wani tabi Allah zai ba mu rami abu haka suka taho suka dawo duk gaba gida ya zo ya tarbiya ya komai duk wannan abu ya fa to fa nan jazaba fa shehu jeji ba ba faila ta buɗe man duk su to ɗinta duk wani su so sai da faila ta buɗe wajen jiba shi duk aka buɗe masu so ɗin fatuwa kenan ya zama abin ba ba na wasa ba to shi da Muhammad Abdullahi to haka shi Muhammad Abdullahi ne ya sha wuya saboda malami ne dan gidan girma ne alawi ne kaza kaza yana ta neman abubuwa kaza har a ƙarshe yake cewa har a ƙarshe yake cewa sun ma'ala al'amuru bi, ƙarshen lamari dai Allah ya tafi da ni, an ni ra'aituhum Allah ya sa na ga sahabban shi shehin nan da ake, saboda yanzu kuma ya ji labarin shehu wuce to bari ya je ya ga ya almajiransa suke. Ya almajiransa suke, don daga almajiran za ka fara gane malamin, ko? To sai Allah ya taimake ni, anni ra'aytu sai naga almajiran Shehu Ibrahim tan fauqa ma ta tasawwaru al sun wuce abin da hankali na ma yake ba ban ce mala'iku bane ban ce annaba ne ba a'a suna mutanen a za su iya kuma amma sai ne naga sun fa karfin hankali na ma inda abu wa tantahi ilayhi al-azhan al-bashar san inda hankalin dan adam ta kai to sun wuce nan wala yumkinu an yuzana bi mizani ba za a iya auna su da wani ma'auni ba illa ifadata fadlil wahabir rahman sai dai su kwaranye ne na falalan Allah kawai Allah ne ya shirya su haka Allah ne ya kawo su wannan zamani na sahibul faidati dan haka mujdin ibn arabi ya faɗa wasu makiya Allah ya boye sa a makanunin gaibi haka labari ya zo sai lokacin da namijin nan ya tashi sannan Allah su ma zai fito da su kuma ba laraba bane kama a ce laraba ne haka hadisin ya zo ba ma laraba ba ne kaga dai duk alheri ce a ai wannan na larabawa ne Allah ya yarda da su ba bakin ciki ake musu ba shi ba waka fata a ga dai har abada dai ba wani alheri da da zai zo masa menene kuma ba ba ma larabawa ba ne duk ga baki ɗaya ko yawwa sai dai falalan Allah allazi khalaqal insana Allah nan da ya halici dan adam wa anzala alayhi alqur'ana ya saukar da qur'ani summa allamahu albayana sannan ya sanar da shi bayani to tun da shi ya halitta ya aiko shi kuma ya haɗa shi da qur'ani kuma ya sanar da shi wannan to kuma ba wani mamaki wara aitu naga annal fauza rago ka'inun kasantacce fitti ba ishe ki habe lalle duk mai san rabo ya zama irin wa'annan to ya bi shehin wa'annan abin da Allah ya nuna min kenan lalle duk mai san ya zama irin su to lalle ya bi shehin su wa islamul qawli ilayhi ya miƙa ma jagoranci wa annahu la yuhda ilayhi illa tawfiqu la yuji ilayhi illa tawfiqul ila ba abin da zai shirya kuma ka je wajen shehin sai gamo da katari na Allah sai Allah ya datar da kai wal inayat da inaya min Allah alkamilatu cikakkiya fallakar ra'aituhu na ga sahabban shehu ibrahim na san mutane ne min abu da ƴan mutane ba wai aljanu bane ba mutanen ne da kabilan kabiloli da sana'o'insu kowace irin sana'a makera ne majema ne masassaka ne maɗinka ne yan siyasa ne wa'yansu wa'yansu yan aikin gwamnati ne wa'yansu kaza kaza wa'yansu makiyaya wa'yansu sarakuna wa'yansu talaka wa'yansu masu kuɗi wa'yansu yan da kowanne a cikin abu ba wai aljanu ba ne nasu mutane ne yan mutane laisu bi an ba annaba ba ne amma a fada Allah alaihi min al'ulumin ladin amma sai na ga Allah ya kwarnyo musu ilimin ladiniya na su da shi wa taqullah wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma ma yubhiru al-qul abin da ya sumauta hankali malami ne fa shi wai wai ujizu tasawwura ya bi karfin ka ce ai ina musan dai abin kaza ne ko ko dai ai addara ai kaza kai abin da yake hada faɗa da malaman kenan yau kuma a ce jahilin can ya gane ni ban gane yanzu haɗan sai billahin nan ma Allah Allah ya abokin mu kabiru ko yanzu haɗan sai billahin nan ma ya gane abin da za su ce ni ban gane ba wannan kul ya karfin cirowa waje ala zikirahu Allah ya sanya ambatansa shi'arahu shine alamarsu alamarsu da za ka gane su zikirin Allah su zikiri ne alamarsu wa kalamahu qur'ani kuma anisahu shine ne zai musu kewa me aka ce karanta shi da tafakkuri a cikin sa da tafassara shi wa mahabbatahu san Allah kiza'ahu shine abincin su wa markabahu shine motar su wa ridahu yaddan Allah gayatahum ita ce karshen abin da suke nema ko kai da in dai Allah ya su sun gama su yadda Allah suke nema duka ba da wa ma'rifatahu sanin Allah mutana fa nan suke tsere tsere ba sun fi wani kuɗi ko sun fi shi kaza kaza ba so suke sun gane hawutu da malakutu Allah ya samu cikin su barka annan nan suke tsere tsere wallu zuwa ilaihi kai komawa zuwa wajen Allah maksabahu nan ne noman su da tsururun su a gan su dai na Allah wa fadlahu falalan Allah mukuta madawun ita ce majingina su suna da shi suna da amma duk ba su damu da wannan ba ki faɗe shi ma suke su dogara su da Allah ta ishe su fi ma'abbati ya tanafasu cikin san Allah ga suna tsere tsere wa ya tawasaluna suna sada zumunta cikin san Allah abu na san Allah za a yi gobe ka gansu za a yi abu na san Allah gobe duk abin da zai zama tsani na san Allah za ka gansu suna suna ciki duk gaba daya wa dakila hadarati a cikin hadaran Allah ya ishu na suke rayuwa sai in ga kansu ba yan yau bane ko gobe ko jiya ba ba yan duniya ne ko yan lahira ba yan nan mautattu ne cikin hadaran Allah hadaran Allah suke duk gaba ki da a nan suke rayuwa wa ya ta'arafu na a nan suke sanayyateya wanda da zahu yardan Allah akan yardan Allah ya tazawaru na suke ziyarce ceniya yarorin su duk akan zancen Allah duk gaba ki da suke ziyarce ceniya wa ya tabazaluna akan yardan Allah za ka suna kyautoci a tsakanin su suna alkamalu indahun cika a wajensu wal fawzu babban rabo a wajensu fima yurdihi cikin abin da zai yarda da Allah wa yuqarribu ya kusantar da Allah wannan kasu su a ce mutum ya tawaya a wajen su wal kusrana a ce mutum tabadde ne a wajen su fima ya shine alaihi abin da abin da ya kaskanta gaban Allah shine abu au ya suddu an ko su ga ya kullu da yin wajen Allah duk gabaki da wa kama akramahumullah kamar yadda Allah ya gima masu bil kashiyat da tsoron Allah wal hikimati da ma'arifa wa husnul zanni billahi da kyakkyawan zato ga Allah ba su kora a kansu abin da ya fi karfi ko su kora wa 'yan adam sun yi wa kowa kyakkyawan zato wa bi ibada sun yi wa Allah kyakkyawan zato wa bi ibadillahi sun yi wa bayan Allah kyakkyawan zato wa husnul mu'amalati Allah ya keɓance su da kyakkyawan mu'amala ma'a kulli makalukin ba za ka da an ce mutanen banza ne wajen mu'amala za ka da an ce an yi mu'amala da ɗan faila ai kai wannan ai cutar ka zai ai mutumin banza ne ai ba za ka ko ka daina yawo da wannan ba za ka koyi ɗabi'u masu kyau ba ba dai ɗan faila ba gode Allah ba dai ɗan kuma kin su kuma ya san haka ne duk gaba yau gaba ki da yau in dai ɗan faila ne sai dai kuma wani hauma hauma ne kuma wani gaba to in dai ɗan faila ne mai koyi da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da mai koyi da sahabban shehu ibrahim din masu koyi da shi radiyallahu Allah ya sama a ciki tare da kowane abin halitta istafahu Allah kuma ya zaɓe su kazalika fil qarnil 20 a qarnin nan na 20 qarnin 20 shine daga 1900 zuwa 2000 to mu kuma yanzu muna cikin qarni na 21 shi kuma daga 2000 zuwa 2100 eh to qarni na 21 to Allah ya zaɓe su a cikin wannan karni na ishirin din nan Allah ya zaɓe su da tamassuki da riko da kalisu da tsarkakakkiyar sunnati sunnar habibi masoyinsa sun yi riko da sunnan manzon Allah duk aikin sunna su za ga suna yi wajen ibadun su wajen akan da ma suke cin duka ba sunnar Saudiya ba yawwa to sunnar manzon Allah yi kwarai da gaske in an sunnar Saudiya ne ai mu yan bid'a ne duk gaba daya duk gaba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikinsa da abin da ya ce ya horo da abin da aka yi ya tabbatar da kaza wajen masu hadisi kuma rayuwarsa tun ta makan har kafin annabta da bayan annabta da har rasuwarsa duk sunna ne wannan wannan shi ne abu rariyar wannan ai duk sai ka duba ga ayyukansu to sun yi riko da sunnan manzo habibi wal uqubi da zama da kifuwa ala atabi abdihi kuma Allah ya taimake su sun zauna a kofar gidan bawansa alkasu ke bantaccen bawan nan nasa sahibin faizati wa safihi zababbansa huwa tsarkakensa huwa lihi waliyinsa sahibin faizati walakin ni sai dai ni inda ma tsabar to nace to to almajirai kenan to ai aiki ya samu in dai an ce wayannan su ne almajiran to ai kuma yanzu kuma bari mu je mu gano shekin ya yake ai sai Muhammad Abdullahi kuma ya dan nada kaya kuma ya taho kawla ya zo ya ga ya shekin wayannan yake walakin ni sai dai cewa ni ha inda ma qabaltu sheka hazihi ta'ifati da na hadda shekin wayannan jama'a wa qa'idahun jagoran su allazi bihi istaba'u wanda da shi suka haskaku wa minhu nalu kullama da shi suka samu duk abin da suka samu ra'aytu sai na ga ragama ijabi turmuza hancin sun bani sun burge ni su sun bani mamaki sai na ga ashe annal aqamara wa taurari wa in aba komai haskenta wa aba komai komai haskenta ce la tumatu da alal haqiqatin nahara ba ta iya kama da rana ba wata komai hasken da ya ba dare zai iya yin hasken rana ashe dai duk abin nan nasu ashe na kawala hana gaban su ashe shugaban zikiri wai yanzu shi wannan abin da idansa ya gani kuma ya ce yana da sanuji yana da ma'auni kuma duniya ta san malami ne yana da ma'auni radiyallahu anhu Muhammad Abdullahi wa Jufai yana da ma'auni dan ran da ya zo gaban shehu ma sai da ya waka zuwa sa yawa wa Allah garabata kai kuma abin bai ban mamaki ba sai na san ashe ba mamaki fi kaulihin cikin faɗin malaman geography ko malaman science da suke cewa innal bahar al muhita atlantic din nan teku da ta kewaye duniya ya mutu jami'a ita take ita take ba da duk koramai riba daga ita duk koramai suke zuwa wasu ba a ta ruwan girgije din nan duk daga teku ne duk yake bayarwa wani bihari da ruwan shauran koramai na teku ta sirijiya suwaye duk madadin Atlantic ne. Ji yake bayarwa, eh lallai fa, ashe duk su girgije, ashe duk su girgije su korama su waye, ashe duk madadin Atlantic ne. Duk ba wani abu ne mai zaman kansa ba. Yanzu ashe ba mamaki ba ne. إن البحر المحيط أتلانتيك إنه يمد جميع الأنهار والصحب والبحار ورأيت Allah ya nuna min an naga kuma annal maula cewa ubangiji subhanahu wata'ala mai girma ɗaukaka qadirun ashe mai iko lalle na yi imani Allah mai iko na amma nan na gani da ido na sun na gani da ido na qadirun ala kulli shay wala yuzara da'u kuma daga nan na dena kuma na sani ashe ba a iya auna kyautar Allah bil mawazin da duk wani abun auna dan adam ya fi karfin ya auna kyautar Allah in ya ga sahibi sai ya ya san duk wani ma'auni ya hanyar da shi a nan wajen alhamdulillah duk wani ma'auni an yadda an yadda shi a nan wajen in in yaga sahibul faida ko yawwa wala wala yuzana da hu bi mawazin bashir wa anna lahu qudratan anan naga Allah yana da iko da wara al uqul ya ya mutar hankula ya fi karfin hankali wa ada yana da wata baiwa fauka tasawurati ya huce inda ka gwargwada ta ka gwargwada ta ka kaddara ta duk an huce nan dan me wa laqad ra'aytu min hadha shaykh na gani daga wannan shaykhin nasu da na gani kafin ya zama na wani ma inda ma ra'aytu farkon yanda na gan shi na ga albahar teku na gani jalisan ala saririn yana zaune kan gato teku ce a zaune a kan gato dan ni malami ne na san waye sai da na san yau na zo gaban ku ba na ga teku ra'aytul bahara jalisan ala sariri wa ra'aytu shamsa na ga rana ta saman nan ta dusul addaga ta sauko tana taka kasa da kafafuwan ta gata da kafa da alkyabba da hula da rawani da tana taka kasa rana ce ba kuma amma eh a fara wasa ba wa tattazilu bi tana inuwantaka da dakuna ga ta a cikin daki wata halibil hijabi tana kwaron yiwa mutane hikima wara aitu na gani ka annal ilmaini kai ka ce ilimin nan na zahiri da batini duka su Allah ya dunkule su wajen ya mai da su mutum yanzu ilimin zahiri da batini ne gashi a zaune an adam insanun ya takallamu gashi ya zama mutum yana magana wara aitu na ga mafati a sa'adati duk mukullayen arzikin duniya da lahira ka'ina kan gaba ɗayanta fi nazaratin min basharin a kallonsa guda ɗaya ya kalle ka kallo ɗaya kawai zai ma arzikin duniya da lahira duk an buɗe ma shi an gama wannan ba shi da ba bawan mushriya ko raƙuman maulidi ya yi fito a kan hanya irin a ce fulatin ya ko raƙum ya shanu ya yi fito a kan hanya ya kawo madina mushriya ya gani ya gode masa sai mu shirya to in shehu ya fito daga masallaci za a nuna masa sai zai mu shirya ce kai na zaka ta zan je in wanka an sake ka shi sabi da me bari shehu ya ganka a cikin wannan azantar da abu a ce kai ka koro abun kallo ɗaya zai ma ka azurta duniya da lahira kuma haka aka shehu da aka ce ai ga shi ga aka nuna wa shehu aka ce ai ga wanda ya kawo shehu ya kalle shi ya tsara kallonsa aka ce ai ya gama ba kaman 'ya'yansa yanzu aka buɗe musu taska gaba ɗaya take abu to gaji kallo kawai za a yi ma wa ra'aytu husnal kulki na ga kyakkyawar ɗabi'a sajiyatan ita ce hali khalidatun khalidatun da Allah ya tabbatar masa azulan wa abadan ba shi da wani hali ba kyakkyawar ɗabi'a ba shi daga jikin daga daga gidan abin yake mutuwa wal waqar na ga nusuwa libasan riga ce a jikinsa adiyan wanda an saba da shi lil insani ga dan adam wa ra'aytul haibata na ga kwarjini ta kamalakul qadiman tana cika zuciya mai zuwa da mai tafiya wa ra'aytul karama na ga aljeri da kyauta da karamci na jibillatan ɗabi'a ce haka Allah ya halicce shi da ita ba wai koya aka ko tilastawa kansa sai ya a haka dama aka halicce shi wannan kyauta ce wa ra'aytul tawfiqa na ga datarwa ta Allah duk aikinsa datarwa ne na Allah ko da ka kwaikwayi irinsa ko da ka ba Allah da data amma shi komansa a datarwa ta Allah yake duk ga baki ɗaya wara aiki takawa na ga tsoron Allah shi matan al'ada tabi'a ma'arufatan sananniya a wajensa wara aikin wafa na ga cika alkawari gari zatan halitta ne tasa cika alkawari radiyallahu ta'ala wa husnul tarbiyyah da kyakkyawar tarbiyya wa najaha da cin riba tarbiyya ga iyawa ga kuma Allah ya sa mar cin riba ga baki daya manhajan hanya ce wa adatan al'ada ce la ta kallafu da ba ta sabawa sai ya wake duk ga baki daya to ga mu gode Allah ka ji yanda abu to don mu mu gode Allah Allah ya ba mu mun jira rabbi inni saddaqtu kullu waliyyin Allah na gaggata kowane wali in ji shehu Ibrahim Rayyahi. Ra'iyan haka hoje ainihi tara ina girmama shi ina kula da hakinsa gaira annabi na salim sai dai dan salim huwa sheki ni shine sheki gaira annabi na salimu dan salimu ne shehu kowa Allah ya da shi amma dai dan salimu Allahumma salli ala sayyidina wa sallim